الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تآتي لنا بالظفر بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون mun fassara wannan aya jiya wadda take cewa waɗanda ke jiwon mata tsararri su kefe su da zina kuma sannan ba su zo da shaidu guda hudu masu tabbatar da zinan nan ba akan sifar da aka yi bayani to ku yi masu bulala bulala tamanin tamanin kowane ɗaya sannan kuma kada a koba karɓashe da su a cikin komi har abada kuma waɗannan wurin allah su ake ce ba fasikai إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم sai waɗanda da yake sun tuba min ba da zalika bayan su yi mata ko mace tsararra ko namiji tsararre bayan sun maɗayansu ƙazafi suka kasa tabbatar da shaidun nan to aka ce a yi masu bulala tamanin tamanin kuma ka ako ba karɓar shaidar su kuma waɗannan sun zama fasikai wurin Allah subhanahu wa ta'ala to sai wanda yake sun tuba bayan sun yi wannan ta'asa din wa aslahu kuma suka gyara aikin su fa inna Allah haqiqa shi Allah gafurun mai gafara ne rahimun kuma mai rahama shikenan sai a koma mu'amala da su mu'amala ta mutanen kirki to amma dai kaga za a ga tabo jikin su kamar in kaji ciwo ko ya warke za a ga tabo cewa ciwon kaza ne za ka sai a kiyaye mutuncin mutane kuma shi ne kiyaye mutuncin kai waƙafi zama da umara ya auku zamanin khilaf sai da umarun al-khattab anna jama'atan wasu jama'a qadhafu al-mugira tabra shubata radiyallahu ta'ala anhu summa mugira ibnu shu'ba qadhafi wa huwa shi al-mugira ibnu shubata sahibu rasulillahi shine sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alladhi ta'lamuna wanda dai kuka sani sahibul qadiyati wannan mai qadiya sanda urwatu ibn mas'ud as-saqafi yazo ya wakilci quraishawa wurin lallashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma kada ya shiga makka amul hudaybiyyah din nan shi urwatu ibn mas'ud al-saqafi ya zo ya nemi manzo Allah a lallashi dama sai wanda yake ya kware da eh siyasa ake nema irin wannan tun mutum ya zo yaki kuma tabbas yana hangen da ya shiga makkan nan shike da nasara haka sahabbai ke gani da shi kanshi to su kuma ba su so a shiga saboda kada a ce manzo Allah ya fi karfin su a bi shi babu wata wahala a ganin su wai da haka komi za a yi ko za a kare su sai dai a kare su da suna sun kori manzon Allah alaihi salam sun hana shi ya shiga makka ya umrar da ya zo danta shi kuwa alaihi salatu wassalam nan za a yaba ma iya jagorancin shi da iya siyasar shi ta zama da mutane tun daga makka da tun daga madina da ya fito ba lalle wa umra ce yake so yi ba abin da yake so ya tabbatar ma duniya da makka cewa yanzu ha ya zama hukuma mai zaman kanta ba irin da ba da ake korai shi ana dukan mabiyanai ana wulakanta su yanzu shi hukuma ne mai zaman kanta sai dai a lallashe shi a gane cewa ga abin da daidai na ɗaya kenan na biyu yana so ya gwada ba duniya cewa mutanen makka ba su ne tsakanin bawa da allah ba saboda ba za ka yi hajji ko umra ba sai da yadda ƙuraishawa kuma sai sun ba ka haya kayansu in babu kayan ko an hana ma sai dai ka yi dawafi tsirara kuma sai in sun yadda kowa na ganin cewa 'yan mutum mutumin makka bai yadda da kai ba to Allah ba zai karfi ba ko yanzu akwai masu irin wannan zato an ce a Legas wani ya yi rashin kirki ga liman to sai liman ya hushi ya ce na an she maka sallah kada ka kuskure jika ko mai sallah ko gida ko wani wuri shi kenan an ka an shi sallah mamu haga da ba haka aka yi da an rage rini limamai ya zo ya ta kame-kame da za a yi da kyadda aka ciwo kan liman bayan an ba shi wasu kuɗi na musamman kuma aka shirya wani buki kware-kware aka zo aka yi kiɗi aka yi rarraye aka yi abubuwa sannan aka to shi kenan an ba shi izini ya ci gaba da sallah to da haka mutanen makka suke da dukkan masu itikadin ma akwai allah ana bauta allah to shi ne manzo Allah yake so alaihi salatu wassalam ya gwada mu duniya cewa ba fa gaskiya bane kana iya bauta ma Allah kai kadai kuma Allah ya karba in kai abin da Allah yake so babu wani dalili ba Quraishi ya ce shi tsakanin bawa da Allah to abin da an nuna shike dan ga hitowa wannan umra bayan an shekara shidda da hijira to amma zaman shi na komanda komandodi ba zai gaya masahabbai cewa kai ne ba umarar nan nake so ba ga abin da nake nufi a'a kawai abin da an na soja yi ka yi halba halba sheka sheka kawai amma ba za a gaya mai dan me za ka je ba kuma shi an tirenin ɗin shi ba sai ya tambaya ba saboda in sai ya tambaya kafin a bashi amsa ya gamsu ɓanna ta auku da kawai yi na yi suke cewa obey before complain ko kuma obey and complain in mai gida ya ce yi to sai ka yi daga baya in kana da korafi sai ka zo kai korafi misal da za a ce mari kanka sai ka ka tsantsara ma kanka mari sai ka dawo ka ce mai gida ɗazu mene ka ce in mari kaina sai ya maka bayani ai ba haka wani oh to sorry magana ta wuce shi kenan saboda in an ce halba ka tsaya in in halba halba mana me zai sa an halba ka halba ga maki ina maki yake aga an gaba banna da haka kawai yi ka yi to kuma haka ta saufe ka sufanci ba za ka bai shehi ba sai ka tabbatar da ya yi kowa ilimi ga saninka da imaninka ya yi kowa jin tsoron Allah ya yi kowa aiki da ilimi sannan za ka zo ka sa kanka kalkashin shi don ya koya maka abin da za ka yi ka samu tsalkin zuciya ka samu kusa ga Allah to tun da ka amince bayan ka jarraba shi to in yace ka yi muddin dai ba ya saba ma zahirin shari'a ba to me na tsaya kuma tambaya ko ka tsaya tambaya da cewa za ka yi munakasha da shi kamin ka gane banna ta uku to da haka maza Allah ya fito abinda kawai ya ce masu abinda Allah ya gwada mishi ya ce Allah ya gwada mani mun shiga makka mun yi umra mun yi aski wasu masu yin sisiyi da haka nan mu je ala barakatin la muke da nasara to an zo hudaybiya duk hanyar da za a bi a samu kaiwa ga makka labi lahiya manzo Allah ya bi ta kuma bai ce da makami ba illa kawai kowa da takobi ne cikin kubenta ba nuhin yaƙi illa ya zo ziyara umra wanda yake yana da yanci a matsayin shi na bawa na Allah zai ce ɗakin Allah shi ma Allah ibada da haka ba wanda adda yancin ya hana shi to abin da yake so ke da gwada mutane ya bi hanya suka tare da shirin yaƙi ya ce akwai wanda ya san wata hanya wanda za mu kauce masu mu isa maka ba sani ba wani jagoranci aka bi hanya mai wahala aka ta har aka kai hudaybiya to aka kai hudaybiya ga makka ba kusa ana hange za ka saboda kusanci mutanen makka ko suka ce lalle lalle ba za a isa makka ba sai dai duk su kare maza Allah ya koma alaihi salatu wassalam ba zai sunan ya zo ya ci makka ba to dada su kansu ba su iya hitowa da yakin amma za Allah ya ce mutanen makka akwai shirme irin yadda suka cikin wahala da kunci su zo su za su yaƙi da mu ba su iya sun san ba su iyawa su yi haƙuri su rabu da mu da mutane mana in mun yi nasara nasarar mu tasu ce in an yi nasara akan mu haka suke so amma dan rashin sanin abin da ya kamata ga su suna son yaƙi da mu to a je a gaya musu ba yaƙi za mu yi ba ya aika sai da na usman ya gaya musu cewa shi ba yaƙi ya zo yi ba ziyara ya zo yi ɗakin allah a matsayin shi na bawan allah suka ce ma usmanu ba za mu bari ya shigo ba amma dai kai muna iya baka dama ka je kai umra ka koma ka je ka yi ɗawafin ka yi ta to ya gwada mana girman ɗaki ba shi ba ko dai ku bar shi ya zo ko ko ni ban da bukata in yi wani aiki na ibada wanda bai sani ba to dama sai na umar aka fara sawa ya ce ya rasulullahi yanzu ba mai iya shiga maka hito lami lahiya cikin mu in ba usmanu ba shi dai adda dangi masu karfi masu yana shi to shi kuma usmanu kaga duk da karfin da yake da shi da dangi to saboda biyayya soja ne cikakke na musulunci mai cikakken biya ga shugaba shugaba cewa ka je ka gaya masu cewa ba mu zo jidali ba mun zo umra ne ba a ce ya dawafi da haka aka ce dawafi ya ce a'a mai gida na bai ce ya dawafi ba ya koma to duk da haka dai sai a turo wannan ya zo to shi urwatun masaud as-saqafi yana daga wanda aka turo aka ce ya zo ya lallashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam komai yake so za a yi mishi amma dai ya daure kada ya shiga maka kuma mutane ko yanzu sojoji na duniya ana haka nan sai a je karkashin kasa a yi sulhi kai ka sani ni na sani amma sai fito ga abin da za mu gaya mutane saboda a kare mutuncin kasanmu eh to na yadda shikenan to da uroto ya zo shi dan salo sai ya matsa yana so ya shahige min manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haba ko yanzu laraba suna haka da sai aka ma gemen dattijo ana shafa ana shafa waye lallashi ne to yana son ya matso shahige min manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma wannan yana tsaye kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi almugira tumun shubata ya sa kayan sulke ya nada kanshi ba a ganin komai sai kwa ido dan haka Urwa ba zai gane kowa ne ne ba to da ya zo ya ce kai muhammadu a.s.w. ka zo ka ja waɗannan kwazarin mutane ka zo ka kawo su ga gwaiduwar ƙwanka inda nan ne asalinka yake da an yi har duk gudu za su su bakka a kashe ka a kashe danginka sai na abubakar ya kasa ƙure ce ka cika irin zagin nan dai na ƙarshe na wulakanci ya zagi lata da uzza ya ce mu kake ganin za mu gudu ba annabi a kashe ya zazzage shi to in ya zo ya taɓa gefen manzan Allah shi mu gira na tsaye da takobi ne sai ya sage ni takobi sai ya bugi hannu ne ya ce wallahi ka jaya hannunka tun ban kaci hannun nan naka ba ina kai ina taɓa gefen annabi kana na ƙasa can da ya tsurgo ya ce manzan Allah wai wannan wane ne ya ce dan uwanka ne mu giro tunu shi a bata ya ce a to kai mu giratu yaushe ne wanke hannuna daga bugun abun da ka yi shi mu giratu ya ta wata kabila ya yi ta'addanci ya kashe wani a zo a kashe shi urwatu ya shiga tsakani ya biya diya kwana kwana da gaba biyan diya shi ne ce kai da gama wanki kasan taka za ka zo ka buge mana hannu takobi za ka dace mana hannu ya ce yi in ka koma mika hannu ga gemen shi wallahi ana dace maka hannu to kaga iyakar imani kenan ga mugiro tunu shawbata wanda yake ya kai amma ta dage maza Allah bai da shi ba kuma kowa cikin sahabbai ya tabbatar da cewa manzon Allah ya yadda da mugiratu shu'bata kuma ya tabbatar ma jama'a cewa mugiratu bawa ne na Allah kuma mumini ne kuma zai cika da imani to sai ga an zo an mai kazafi sai da na Umar ba gudu ba ja da ba ga zartar da hukuncin Allah in an tabbatar da shaidu ga mugiratu shu'bata sai dai ya kuka amma dai sai ya kashe shi sai ya sa an jehe shi to kuma zai je wannan manzon Allah ya ce zai cika da imani manzon Allah ma ya duk wadal hawa to kuma ga wannan kazafi to shi da masa na Umar to in ya tabbata jehe shi za ai ni zan sa a jehe mu gilotun shi obata to ina shaida da manzon Allah ya mashi ina kokarin da yayi ina jihadin shi ina gaskiya ina kaza ina kaza to kuma ya san Allah na iya jarraba kowa da abin da ya so yana ya jarraba mugira kuma ya jarrabe shi kan sha matsayin na sarkin musulmi ga haddi ya tabbata ana iya jarraba ta ya kizartar da shi abin da ya sani ba kowa zai san shi ba ko ba kowa zai yadda da shi ba to abin da ya da na umar kenan ga kaliya gaba ne ga wata wadda ya sani can ga abin da ya sani wanda ba duka mutane suka sani ba to shi ne shi ibrahim radiyallahu ya ce allazi ta'lamuna wannan da kun kasan tarihin shi sahibul qadiyati wannan mai qadiya ta buge hannun urwatu yace zai dace mishi hannu in ya taba gashin gemen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karo na biyu yawmal hudaybiya fata arba'atun yace to Allah ya ce a kawo shedu hudu aka kawo su wa shahidu kuma suka ba da shaida kuma su ma sahabbai ne kuma kowa na da irin nashi abubuwa na alkhairi suka shaida anna mar'au al-mugirata alal mar'ati yaf'alu bil fahisha suka yi shaidun cewa dukan su sun ga mugiratu akan macen nan yana alfasha da ita to in an bi wannan shaidu nasu za a jefe shi to amma kuma kana jefe wanda aka tabbatar da mumini ne ba za ka yi ba to ya za ka yi da haddi to da haka sai a yi na lauyoyi kasan lauya zai kokari ya samu wata shubuha sai ya rike ta to kan wannan shuba sai ce ina kiran mai shari'a ya watsi da wannan kara saboda bata cika sharuɗanta ba bai ce ba gaskiya bane a'a bata cika sharuɗanta ba dangane ga shahi na kaza lamba ta kaza doka ta kaza abinda aka ce sharuɗan waɗannan wannan ƙara shine a cika kaza da kaza da kaza da kaza to wannan bata cika sharaɗi na kaza ba in an duba in aka duba lalle ba cika to da haka ina kira ga mai shari'a da adalcin kotun shi ya kori wannan shari'a sai a ce an kori shari'a amma suna iya sake shigar da ƙara in an cika sharuɗa to kaga ashe su ma lauya zo aiki da idara ul hudud da bishubhati masadatun hadisi ne idan haddi zai hauka yi kokari ka kare kanka ka tunkuɗe ba kanka iya ikonka shine kai ta kawo rikici ka a walwale ila ka samu ka tuba mu Allah Allah ya gafarta baka dama dai haddi Allah ne aka yi malaihi banda haddin mutane to shine sai aka doka aka sa cikin dokokin mu na zamani to aka kawo shedon nan guda hudu kuma suka ba da shaida to dama da aka shaidu ba a cewa ku zo kai tashi hadi a'a ko ku koma waje sai a kira wani ya zo ya ba da shaida a ce zauna sai a kira wani ya ba da shaida a ce zauna har zuwa guda hudu in sun yi duk daidai wa daidai to shi ke na hukunci ya hau wadda ina karambani ga alƙalai gabana ina haɗa hukuncin kotu sai ku yi haƙuri ya yi kuskure kuma a gyara muna to shi aka shigo da su guda guda guda guda suka ba da shaidu cewa sun ga wannan bisa wannan sun ga al'aura cikin al'aura sura guda rage sai na umari da aka zo ya ce wane ya ce na'am ina tuna maka girman Allah ina tuna maka girman ran musulmi da ka kashe musulmi guda gwamma ka kashe ka'aba so saba'in ga Allah haka yake musulmi ba wai mumini ba musulmi kuma musulmi da ka kashe shi ga Allah ba maka sai ka rosa Ka'aba a gina ka rosa a gina ka rosa a gina ka rosa har so 70 to laihin ka yayi sai bisa kashe musulmi guda kuma da bindiga da addu'a duk ɗaya ne alqatil bi du'aihi kalqatil bi sayfihi dan muke kira ga malamai wanda ake sa su yi baka addu'a ga wani saboda kishin siyasa to sai sun kai kansu inda ba su hito kansu in kai addu'a kan wani ya mutu kamar ka je da bindiga ka kashe shi ne kuma duk zunubin da yayi ya dawo kanka dan tashin kiyama Allah ya kiyaye mu yace to kuma ka san mugiratun nan ka san irin kokarin da ya a musulunci kuma ka san irin shedun da manzo Allah ya mishi to bismillah sai ka ba mu sheda to yace to ni dai kan tsakani da Allah na gane shi bisa cikin ta kuma al'aura to na dai gansu ƙafafu sama guda biyu da lalle shi kuma na gani tsaka da ƙafafun nan kwanci bisa cikinta amma al'auran na ciki ko tana waje wallahi ban gani ba ko bai gani ba bai gani ba ce wallahi ni ban gani ba amma dai ka ga da na gane su kwance kuma duk tuta suke kuma ta daga da sama shi kuma yana kwance saman ta amma dai ban ga al'aura cikin al'aura ba sai na umar ya ce ha ba na san sai haka irin mugira tunu sha'abata ba zai zina ba da haka shaida ba ta cika ba lauya ya ce to a yawa ki da shari'a kenan to amma kuma tunna sun yi mamumini kazafi a masu bulala tamanin tamanin ina ruwa sai da na umar kuma aka yi masu bulala tamanin tamanin nan take da za su sai guda ya ce sarki musulmi in za ka kashe ni mu gira tumunin sha'ubata na gan shi da wanci suna jina wallahi ya ce ka gani ba ku jawo mai shi bai daddara ba a ƙara mai bulala kazafi aliyu ya ce sarki musulmi da Allah rabu da shi ce ya za a rabu da shi ta da Allah rabu da shi ita hanyar tabbatar da zina Allah ya kawo ta ne saboda ruha ma mutum asiri kuma a gyara mujtama society kada ya lalace tun da kana ganin ga malamin ka ya ta yayi to kai bibba ka baya ubanka ya yi bibba ka baya kana ganin kamar matar wani ta yi bibban matar wani baya sannan wata wadda kake hangen ta yi ƙarfin kowa an ce ga ta yi zina da ƙazafi sai ka sai ka biɗe ta to da haka an ɓata mutane za a ɓata zuri'a da haka Allah ya kawo wannan abu mai tsanani wanda wuya a tabbatar da shi saboda kowa ya kawo bakin shi in ma ka gani in ba ka tsoron Allah kana tsoron bulala tamanin da haka dole dole kai shiru sai na aliyu ya ce sarki musulmi rabu da shi wannan Allah ya kawo wannan hanya don ruha mutane asiri da kuma gyara mujtama amma abin da ya gani to da gaske kai shi ma bai ce zina ba dan in ya ce zinan nan shi ma sai ya kawo shaidu hudu da aka yace abin da ya gani da gaske kai tun da hayar gita rayuwa ta a rabu da shi yace ka kurute ka ba mu wuri to ukun nan da duk suka zo ba da shaida sai da Umar ya ce to in kun tuba mu Allah kun kare ta kanku bisa ga kazahi da kun kawa mu gira shike dan bismillah shi sarkin musulmi wallahi ba za mu karyata kanmu ga abin da muka tabbatar da ba karya ba ne shi to kuta ku ba mu riba mu asa da ku Allah ya ce wala taqabalu lahum shahadatan abadan ha abada ba mu karba shaidan ku sai in kun tuba shi mu ko ba mu tuba dan ba mu yi laifi ba dan haka dai sai a kiyaye haƙƙin ƴan uwantaka da haƙƙin kare mutunci shina da yawa da kuma haƙƙin musulunci aka zo da shaidu guda hudu suka ba da shaidu ta sun gama mugira radiyallahu anhu akan macen nan yana yin alfasha da ita fashtadda al'amru ala umar sai lamari ya tsanani ga sayyidina umar la'anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mata radiyan al mugira timni shubata saboda manzo Allah ya bar duniya shina da cikakken shaida ga mugira timni shubata ya shaide shi cewa musulmi ne mumini ne wala budda kuma gashi ba makawa za ta mutu shahada in shaidun nan nasu ya cika guda hudu cicicip labuda an yarjumahu dole Umar zai jehe shi wa Umar la yuhibbu an yarjuma hadha rajul kuma Umar bai son jehe wannan mutum abinda yake gudu wancan hukunci kuma ya halatta cewa ai magana wanda kai ka san wani abu ga Allah wanda ba a sani ba kuma gaskiya ne ka dogara da shi ka yanke hukunci manzo Allah na irin haka nan sallallahu alaihi wasallam dan haka abun da ya tsanani gare bai son ya jehe shi fa ata shahidun sai shaidu ya zo wa qarrabi shahadati kamilatan ya tabbatar da shaidun nan cikakke wasani kazalika na biyu ma ya zo ba da shaida cikakka wasalisu kazalika na uku ma ya tabbatar da haka waja arrabi na hudu ya zo na ƙarshe faƙala umar ittaƙillaha ittaƙillaha wala taqul illa alhaqqa hadha ar-rajulu alladhi mata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam radiyan anhu wa huwa min amrihi kaza wa kaza wa kaza ittaqillaha yace bawo Allah ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah kakka hada mana komi sai gaskiya wannan mugiratu mutumin da ake so a tabbatar da wannan kazafi mutum ne da manzo Allah ya bar duniya shi na da yadda kan shi kuma cikin al'amarin shi a musulunci yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza kuma da ka tabbatar da shaidar ka ce ka za mu jefe shi ittaqillah ka ji tsoron Allah fa qala to kaga dai an kashe bai jiki yace na'am zan ji tsoron Allah kuma zan faɗi gaskiya ana ra'aytuhu mutajarridan ala batnil mar'ati wa ra'aytuhu stayhima ملتزقتين ورجلها إلى السماء وحركة قوية ما رأيت شيئا زائلا على ذلك cikace wadda abin da na gani kan gaskiya ko ya ce to na gan shi tsirara yana kwance saman cikin matan nan kuma na ga al'aurar su game na ga ƙafafunta sama kuma na ga ana ta motsi da ƙarhi amma da ɗami akai wallahi ban sani ba na dai ga ana sama ana ƙasa ana ta motsi amma wallahi ba san abin da akai ba ma ra'aytu shay'an za'idan ala zalim ban ga wani abu wanda ya karu ga abin da na gaya maka ba to shi ko abin da aka ce kowa ya sha billahi allazi ya ga al'aura cikin al'aura kamar turmi ta barya qala umaru umaru yace innahu lam yutimma shahadata ehem bai cika shaida ba kai cewa an kai kaga al'aura cikin al'aura yace ban gani ba yace eh to baka fadin gaskiya fatarakahu sai ya kyale mugiratu wajala da salasata yace uku na ay masu bulala 80 80 alladina atamu al kayfiyata wanda suka cika kayfiyar ba da shaida zina wa mana shahadatahum kuma ya hana a karbi shaida su muddata hayatihi matukar rayuwar shi za a tau in sun zuba da shaida kotu ya kuda ce to idza tubtum aqbalu shahadatikum in kun shahadatakum in kun tuba ga abin da kun kai mujiratu zan karbe shaida ku kun tuba ne ya kulu na la narju wa amma ra'ayna qasu shahaba sarki musulmi ai ba za mu yi riba mu koma baya ga abin da mun ganda dai sai dai a tabbata haka nan la narju amma ra'ayna ba za mu koma baya ba ga abin da muka gani huwa kama ra'ayna faqat abun nan da muka gaya maka haka yake shi muka gani lakin to abin da za a cewa nan me yasa sayyidina Umar wanda ya samu sheda shi ku daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa cikin al'ummin su gabata akwai mutanen da Allah kan magana da su kuma su ba annabawa bane amma Allah zai musu magana gaya musu gaskiya a ji ta ga bakin su yace cikin al'ummata in akwai irin waɗannan Umar na cikinsu waɗanda Allah ke magana da su kuma ba wai wahayin annabta ba ne sannan sai da na Umar manzo Allah ya ce sallallahu law kana ba'di nabiyyun lakana Umar da za a yi annabi bayana tabbas Allah zai yako Umar ibn Khattab to amma tunda ba annabi bayana shi yasa ba za a aiko sai da Umar ba amma kenan kaga cikin sahabbatun Abubakar na wurin kuma wannan bai sa a ce Umar yahi Abubakar ba amma wannan maziya ce cewa da za a aiko annabi bayana da umar za a aiko sai na umar shine wanda zai faɗi magana ta sauko ta zama qur'ani ana karatu kama subhanaka hadha buhtanun azim qadiya aisha za mu zo gare ta insha Allah sai na umar tare da ana auren diye shi hafsa kuma da yawa in suka samu rikici da yake ko ce zo mu zauna ce zo mu saba kuma gidan manzo Allah makaranta ce alaihi salam ta duk duniya ga baki daya har abada zaka duk abin da zai iya faruwa ga dan adam za a gwada a farar da shi dan a san cewa to ga maita an ya faru da yawa akan yi rikici Hafsa da Aisha su hada kai a manzo Allah abin da yake ba shi yafi so ba sallallahu alaihi wasallam to idan rikici ya ta waje Umar da kan ce ma daya ce Hafsa na gaya miki ke babbe ma Aisha kuna shirme cikin gidan nan Aisha yarinya ce ke yarinya ce sannan Aisha ta fi ki kyau Aisha ta fi ki kurciya sannan uban Aisha ya yi uban ki girma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma duk da haka da manzon Allah ya kira shi yace Umar ce na'am ka dai ga wajen wata guda kenan mun ka zama lafiya kan kaliya Aisha ana cewa ta yi kaza ta yi kaza menene ra'ayinka Umar yace ya Rasulullahi wa ya aura maka Aisha yace Allah subhanahu wataala shi ya aiko da hotonta daga sama ya ce in neme ta an ɗaura mana aure da ita ya ce to kana tsammanin Allah ya ci amana ka ya aura maka mazinaciya kai da kuje bai hawan jikinka da yana hawan ƙazanta an kasa ba zai hau jikinka ba ya rasulullahi wannan ƙarya ce subhanaka hadha bautanun azim shine Allah ya ce mai hana ku musulmi sanda kun kaje wannan magana ku ce da Umar ya ce ku ce subhanaka hadha bautanun azim sai na Umar shi ya ce ya rasulullahi da mutum ya zo ya ce ya musulunta bururum sai ya shige cikin gidanka har ɗakin matarka ya kamata a sa hijabi ba kowa zai shiga gidanka ba sai in kai kada mai mutum kan wata bukata sai Allah ya ce wa zan ta'atu buna mata'an fas'aluna min wara'i hijab sane ya ce ya rasulullahi ina ganin ya kamata a ce an yi dawafi a zo a yi sallar rak'ati dawafi wurin maqam Ibrahim aya ta saukaka haka da to shine sayyidina Umar ya za a yi a ce ga haddi zai tabbata kuma Allah ya ce ku tausaya cikin haƙƙin Allah amma Umar har yanzu yana ɗarɗar tsoron wani yake ji ba Allah ba shehu ya ce a'a saboda in ka ɗauki Umar ya yi kuskure a nan kai kuma ka shiga bala'i ka shiga bala'i to Allah ya ce mutum mai gaskiya ne ka ce mai ƙarya da ka ƙaryata Allah ba ka ƙaryata mutum ba shi yasa shehu ya rika hannunmu ce lakin Umar fa ala hakaza yace radiyallahu anhu Umar Allah da ya ƙara yarda da shi la'alla yayi wannan la'alla hadha aidan al-hukm bil batin yace yana yiwa wannan hukunci ne bil batini ga abu zahiri kamar kalli da aka kawo cewa wani wata kuyanga ta haihu ta wani cikin sahabbai to sai wani ya zo ya ce ai shi ya bata ciki a shi ko dan dan mai ita ya ce to ai kuyanga ubana ce dan haka da namu ne wanda ya ce da namu ne aka zo rin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya duba kama sai ce to al ibnu lil firash wal ahir lil hajar da kam na mai shinhiɗa ne wanda adda kuyanga ta yi ciki tun yana saduwa da ita shi za a ba ciki shi ko wanda ya ce ya yi zina tun ya aure a tai a jehe shi to amma da ya duba ɗan nan bilbatin ya san ba ɗan mai kuyanga ba ne kuma ga alamu ya gani to sai maza Allah ya ce mata ta yi wadda ka mu'amala da waɗannan zuri'a kakke bari wa da ya shiga wurinki dan ba muharraminki ba ne kaga bizahir ya ce muharraminta ne bilbatin ya san ba shi bane da haka ya ce mata kakke bari ya shigo wurinki saboda ba muharraminki bane ya yi hukunci bilbatin kenan bizahir ko ya ce ya tabbata ga mai kuyanga amma bilbatin ya san cewa ba dan halal bane kuma ba dan zuri'arsu bane to irin shi sai da Umar la'allahu hakama bilbatin a batin ya tabbatar da bugiratu rakakakke ne kuma Allah ya gafarta mai kuma dan aljanna ne to idan ya bari kuma aka dunga irin wannan cikin sahabbai to kaga abu zai lalace kullum wani zai zo ya ce wani ma ya zina a zo a jehi wani wani ma wance ma kaza to amma daga wannan kowa sai kawon bakin shi shine la'alla hadha aidan alhukm bil batin la'allahu alima anna ar-rajula sa'idun wa ma arada an yarjumahu faqat yace la'alla sai da Umar Allah ya sanar da shi cewa mutumin nan magiratu mai arziki ne ba ba dan wuta bane ba kuma halakakke bane dan haka bai so ya je mumini mai arziki ba saboda wannan al'amari fakat wannan wuri ne wanda yake in ba ai sannu ba sai a halaka da in ka dunga zaga sai na Umar kan wannan kaliya to ka halaka da haka nan mutum ya kawo bakin shi والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أهلهم أربع شهادات بالله أربع شهادات أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين to wannan daga waje ne to in cikin gida fa mutum ya gama ta tana zina kamar na wani sahabi za mu karanta shi ya zo iske wanda mata ta suna zane ci to ya kaga irinta da matun da aka ce a kawo shaidu hudu ya tashi ya ce ya rasulallahi ce na'am ce sallallahu alaihi wasallam yanzu in iske mutum na zina da matata sai in tashi in ce zai bada shaidu kuma shi ko ya kwanci har in ta in samo shaidu su hudu su taho bai tashi ya tafiya ce ba ya rasulallahi na haka adiba ya ce in diba mi yace ni hukunci iyawa kawai nake yi abinda Allah ya gaya mashi zan gaya muku haka Allah ya ce a kawo shaidu hudu in ba a samu ba kayi kazafi a maka bulala tamanin ce ya rasulullah ai wai na ga abin da nauyi matata ko diyata ya ce yi ko yawa ta ce yi haka fa abinda Allah ya ce a ga mu kenan yana komawa gida kaddara sai iske wani da matata suna zina ya ce to kaga irinta yanzu in kashe shi manzo Allah ya kashe ni in ta zuwa bi ɗan shaidu ya tashi ta hiya ta in kyale shi bakin ciki ya kashe ni sai ya dawo ya ce ya rasulullah ya ce na'am ya ce abin da nake gaya maka cewa ayan nan wa adiba ya ce ya ce to na iske gida na kaji kaji ka ce yanzu in na kashe shi kana ya kashe ni ya ce kwarai ku ya ce in kuma na fashi bakin ciki ya kashe ni in na ta yi ɗan shaidu ya sha banza ya ce to a za a yace to ya za a aiko to sai Allah saukar da wannan aya saboda wannan kadiya yace waɗanda ka jihon matansu da zina amma ba su da shaidu sai kansu to su kawo shaidu guda hudu cewa dukkansu sun gansu suna zina lokaci guda kuma turmi ta ɓarya kun dai ga wacce wanda ya wuce har an ce ma ya gan shi zindir kuma ya gan su haɗe amma tun da ba turmi ta ɓarya ba ba a karɓi shaida shi ba sababu nuzul hadil aya dalilin saukar wannan aya annal ayatul ula ayar farko lamma nazalat da ta sauka ja asibun adi sai ya zo min al'ansar daga mutanen madina faƙali ya ce ya rasulallahi a haduna yanzu ɗaya mu ya zawo waje da rajula ala baɗin zaujatihi idan mutum ya samu wani kwanci bisa cikin mata ta yana amfani da ita kace a kawo shaidu hudu ya ce ƙwarai haka Allah ya ce ce in zahaba ya tsuluba arba da shuhada in ya ce zuwa ɗaya shaidu har hudu qadar rajulu hajata wa zahab ko da suka zuwa da shaidu ai ya gaba ya gudu ya tahe shi tunda ko da bai san an gashi an gan shi ba za ta ce mishi mai gida fa ya leko kaga bakin gin zama gida gare shi wa in takallama julida in yazo ya faɗa muku kuma ai mai bulala wa in sakata sakata ala hararatin shadidatin wa ghaizin shadidin ma naf'alu in yayi shiru bakin ciki ya kashe shi zai shiru akan tsananin zafi da bakwara bakin ciki yace ya zamu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر كما قالت الآية أربعة شهداء وذا الله يتي الأمر نن ينا نن يد آية تهديش أكاو شهدو هدو فذهب يتفي فأتى عمر العجلاني إلى عاصم عدي قال يتي مشي يا عاصم أنا وجدت شريك شريك بن سحماء بطنه على بطن زوجتي واستبرأتها واستبرأتها أربعة أشهر ما أتيتها وها هي حبلى هذا الحبل ليس مني to bayan an goma sai Owemir ya zo ran Asim ya ce mishi ya Asim na samu shirikin da sama akan cikin matata yana kaza da ita dan haka na kyale ta ban sadu da ita ba har wata hudu amma kuma yanzu gashi na ganta da ciki to cikin nan dai tabbas ba nau bane na wannan ne shirai faraja asibu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallama ya koma shi asibu zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mishi subhanallah ma asara abudlanillahu bihi yace subhanallah duk ya tabbata ga Allah mamakin gaugawa abin da Allah ya jarrabe ni da shi su'ali tambaya ta wadda nayi wajadtu hadha fi ahli abin da na tsorata ya faru na same shi a cikin iyalina asal qissata ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya ga manzo Allah labarin da ya faru fa arsala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila uwaymir wa ila zawjatihi qawla manzo Allah ya aika musu da shi mijin da matar fa kala yace ya uwaymir inji manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam bayan sun zo ya uwaymir ittaqillah ka ji tsoron Allah wala taqdib zawjataka bi yadil haq kada kawa matarka kazafi ba na gaskiya ba faƙala ya ce wallahi wa billahi wa tallahi baya ka zan tsaki nan ba ko ce laƙada da ayatun shuraikan ala batliha yaf'alu biha ce wallahi tallahi billahi na gayin shi kan cikin ta yana aikata albasha da ita fasala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al mar'ata maza Allah ya tambaye ita matan nan haula ce ittaqillaha ki ji tsoron Allah wala taquli illa al haqq kake faɗi ko bai sai gaskiya kalata ce la ya rasulullah ima da ya hini ni ma sahabayya ce ka bashi da bai ƙarya ni ma ba da ƙarya ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa gayurun faqat kishi dai ya dame shi kawai tsananin kishi gare ko can mun saba da shi jir'an rajula yanzuru ilayya faqat nazaran tawilan fasa'a zannuhu faqat wa tahamala wa ana ma amiltu shay'an ce shi dai ya ga wannan mutum mun haɗu sai ga yana kallo na ya daɗe yana kallo na ƙwarai da gaske da aka sai zaton shi yan munana ya yi tsammanin ko akwai wani abu tsakani na da shi shi ne sai ya tuhumce mu amma ni ƙarya yake mani ban yi zina ba fa da zala hadil aya sai wannan aya ta sauka wallazi da rumuna zawajahum waɗanda ka jiwa matansu ko su jehi mazansu bin zina da zina wallam yakun lahum shuhada'u illa anfusuhum ba su da shaidu sai kanunsu shine sai shi ce waqa zalika li jama'ati min sahaba wannan ya auku ga taro da yawa na sahabbai ka amanta sahabbai mutane ne kuma an kawo su zamanin manzo alaihi salatu wassalam saboda a kafa shari'a mai dawama har abada da haka za a dawo ganin abubuwan da ke faruwa suna faruwa cikin su dan a samu hukunci kuma ba bai halatta ba ka zagi wani saboda jin wani abu ina tuna lokacin da shi na karantawa in an zo wani abu da ba mai gida dan baba ya saki baki sai shi ce radiyallahu ta'ala anhu sai a ci gaba saboda sahabi duk abin da yayi sai ka ce kawai radiyallahu ta'ala anhu ba za ka tsaya ka ci mutuncin shi ba dan ba aikin ka bane to wanda yayi haka fa shahadatu ahdim shaida ɗayan su tunda shi kada ya gani arba'u shahadatin billahi zai zo ya sha billahi allazi la ilaha illa hu su hudu innahu lamin sadiqin yana cikin masu gaskiya fi ma da ma bihi zawjatahu bil zina cikin abin da yaje matar shi da shi na zina sai ce ashhadu billahi alladhi la ilaha illa huwa la ra'aytuha tazni ashhadu billahi alladhi la ilaha illa huwa la ra'aytuha tazni ashhadu billahi alladhi la ilaha illa huwa la ra'aytuha tazni arba'a marati su hudu wal khamisatu shakarun tsuwa ta biyar yace Allah anatullahi alaihi Allah ya kine mai in ka da minal kadhibin in ya zama cikin masu ƙarya Allah ya la'ane shi ya zo ya rance haka har guda biyar to a ce to ya za a yi Allah ya ce to ita ma ta tashi ta rantsuwa biyar irin haka to in ta ki tashi shikenan ta tabbata mazinaciya in kuma ta tashi to magana kuma li'ani ya zo kenan ko ko in ta ƙi rantsuwa ko ko in shi ƙi rantsuwa amma yan duk sun rantsa su duka to an yi li'ani shine za mu zo ga kunya cewa in aka yi li'ani babu aure tsakani har abada ba wai in ya je himata ta da zina ba da ake cewa ai zargi mai kashe aure wannan ba gaskiya ba ne ba zargi ke kashe aure ba li'ani ke kashe aure shi ya zo ya rantse da Allah hasso bai ya la'anci kai ne in ba da gaske ba ne wal khamisa na'am waya da rawan hal azab wal khamisa yaqulu Allah rutullahi alayhi kana huwa az-zawj bil kadibin fa ala hadha akan wannan rantsuwa yanda fi wa an az-zawj haddul qazfi haddin qazfi ya koru ga shi miji waya da rau an hal azaba to an ta shahada arba shahadatin billah ita kuma ta rantsuwa so hudu da Allah innahu la min al-kadibin yana cikin makareta shine hiya ta kifa aida ita ma ta tashi tsaye ta ce ashhadu billahi alladhi la ilaha illa huwa إنه لمن الكاذبين أشهد بالله الذي لا إله إلا هو ما رآني أذني أشهد أن لا إل أشهد بالله الذي لا إله إلا هو ما رآني أذني هو كيلانكو والخامسة تشكر الصوات بيتك أن قدم الله عليها الله يهشي إتا in kare min sadiqin in ya zamo cikin masu gaskiya cewa ya ganta tana zina to wannan shine yadda rawal azaba zai tunkuɗe mata haddin zina in ku ta kirancewa to haddi ya hauta alkhamisa rantsuwa ta biyar ta dulubu gadaban lahi tabaraka wa ta'ala ta nemi hushin Allah tabaraka wa ta'ala gare ta fa auqafahu man nabiyyu sallallahu alaihi wasallama maza Allah ya tsaye da su kuma suka rance haza huwa li'an wannan shi yake ce mali'ani la'anceceniya fa shahida uwaymir ash-shahadat al-khams sai uwaymir ya rantsuwan nan guda biyar وجاءت المرأة إتما مچن تزو وشهد هي أيضا خمسة شهادات إتما تيرنس وبيت كذلك ينن كيكي كاكا kowa ya kawo abin da aka so gare to nan manzo Allah zai hike da mu'jiza tashi sallallahu alaihi wasallama kaji cewa wanda ya ce manzo Allah bai san gaibi ba iya kawo wawa kenan tunda Allah ya gaya mishi muka ce bai zai sani ba sai manzo Allah ya ce to kuma za a ga ladabi ga Allah ya ce in saduwan nan da kake riyawa in ta tabbata na ɗaya kenan idan ciki ya samu na biyu kenan idan ɗan namiji ne na uku kenan in an haife shi da kai da su ma iri kaza iri kaza na hudu kenan duwawun shi iri kaza iri kaza na biyar ƙwabrin shi iri kaza iri kaza shidda ya ce to ɗan zina ne in kuma an haihe shi iri kaza da kaza da kaza to ɗanka ne ƙarya kake mata ashe manzon Allah na ganin wane ne ma yanzu aka tara yanzu aka amma ya ga ɗan da za a haihuwa iyakar gaibi kenan su lalza su ko ba na'ura sa ba ko na'ura an ka sa da daga mani yanzu ko wata ɗaya ko kana gane cewa namiji ne ko mace ne baka ganewa to sai ya ce shi kenan ku tafi gida muna jira sai an haihu wai ba ya ce da wa za ni gida da wannan haula aka ce ce ai wallahi in ita dai an mace duniya wallahi na gama aure manzo Allah ya ce Allah ya gaya man cewa shi a hukuncin li'ani in aka yi li'ani babu aure har abada to shine mutane ka tawaye zargi mai kashe aure in li'ani mai kashe aure shi zargi in hakun ka daidaita kanku da uwayenku to a tai kotu sai a kawo shaidu in an kasa shikenan sai a yi haddin kazafi in kuma an tabbatar sai a yi haddin zina ba shikenan ba to amma sai a ce wai zargi haddin in mace ba ta san ko ko da makara da wani lahirin uwayen sai a laƙe mu wannan ya zarge ta tana yawon banza to ke mace mai ta ba da izini ba da sata da zina da gulma duk abin da an ka je heki da shi ke kin ka je hekanki da shi ya kamata ki zanna ɗakin ki ba ki hita sai da dalili kuma ba ke kaɗai ba amma don mai shige-shige to insha Allah za a yi mata suka ko tana zuwa wurin mazan banza ko kuma in ta hito abu ya bace a ce to wance kawai ta shigo ko ko gulma karamin magana a ce to ga wance an kaji da haka dan zargi bai kashe aure sai dai a ce kotu in ba ku daidaita ba amma in an yi li'ani to sunna ta tabbatar da cewa babu aure tsakanin su har abada na'am فقال الرسول صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah ya ce idza jaa al waladu bi sifati kaza wa kaza fa huwa min uwaymir in an haihi da an same da sifa kaza kamar da ne bayani da kan shi da duwawo da kwabri duk manzo Allah ya sifanta yace dan danka da kai uwaymir kada kake mata to ji karfin bin shari'a tunda Allah ya ce soran ji soran ji manzo Allah bai dafa mai dan nan ba kuma manzo Allah bai kare ta shi ba ya dai ce in an ga kaza to gashi kai ne wa in ja a galizal iliyataini fa huwa min shuraikin almuttaham ce in kuma ya zo zuwa wasu da kabri da kan shi kaza su ma ta kaza da kwabrin shi kaza shuraiku naka ne zinakar ta kai yace ku tashi ku je gida wai mare yace ni ban zuwa da ita ban kowa auren ta yace to ya tabbata hukunci fa waladat almar'atu alwalada ala sifati allati qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam annahu in ja alaiha fa laysa min az-zawj da ta haifi ɗan nan namiji ko sai ga ya zo kan sifar da manzo Allah ya ce in ta zo da in ya zo da ita to ba ɗan uba ne bane mijinta shege ne ya zo kanta ba ɗan mijinta bane sai ga da wannan sifa aka ce ya rasulullahi haula ta haihu ta haihu ina abin da aka samu gashi manzo Allah ya duba ya duba yace amma ke amma ke ba dan littafin Allah ba da kin ga abun da zan maki amma tun da littafin Allah ya ce in kin rantsa baki to na baki amma kai kuma oyi dan ba da ba naka bane amma ba shege bane duk wanda ya ce ba dan ki shege kawo ƙara tai amma kai kuma ka sani bai gadon ka dan ba jinin ka bane ba dan ka bane amma ba shege bane dan li'ani ne zai gadi uwa tai za ta gane shi bai gadon ka baka gadon shi to kun ga irin taka tsantsan din manzon Allah alaihi wasallam ga kiyaye shari'a iya kadde babatu kenan da ba mu'asumi bane dama na faɗa muku dama kaza kaza mutane sun lalace ɗan iska sun yawa cikin mu a'a ba aikin ka bane kai da ke neman mutane ka tsarkake su ka kai ma Allah su salin alu shiga aljanna to in kalla an ce su wa kuma zai gyara su zaka manzo Allah na taka tsantsan ga lafuzza ne duk da cewa akwai isma wanda ke kange shi daga abin da ba daidai ba sallallahu alaihi wasallam فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم الولد يشبه المتهم جدا da manzo Allah ya ga dan da aka haifa yana kama da wanda aka tuhuma kware kaji to ina magana kuma tuhuma mu ga namu tun daga abun ga ya tabbata amma duk da aka yace almuttaham wanda aka tuhuma tunda ta kare kanta ida kuma shari'a ta ce haka nan kuma ya karban mata saboda shi ne ashari ya ga yana kama da almuttaham kware kale ce laula kitabullahi lakana baini wa bainaha amrun ya ce ba dan littafin Allah ba da ya zo da hukunci aka bi da wani lamari daban ya zamo tsakanina da ita da nasa an jehe ta halima annaha kazibat manzo Allah ya san ƙarya take yi to amma tun ga shari'a wanda Allah ya ce ai an yi sai Allah ya ce a kyale ta kuma kyale ta walau la fadlillahi alaikum wa rahmatuhu wa anna Allah tawwabun hakim Allah ya ce kun ga irin shirmen da kuke ta yi ku mutane amma kuma ni Allah mai fadala da rahama ne da karɓar tubanku kuma ina da hikima cikin haka nan ba dan haka ba sai Allah ya shiru ne ba dan haka ba ku ku je ku gane da haka tunna Allah ya ka ya kyace ku to ku kuma ya kamata ku ji kunya Allah ya da ya raga muku ku raga ma kanku haka shi yasa bai kawo jawabi ba dan babu jawabin laulanin wala la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa anna Allah tawabun hakim babu jawabi da haka nan kowa ya cika jawabi da kai ne wala la fadlullahi alaikum ba dan falalar da Allah ya yi muku ba wa rahmatuhu da rahama ta yi akan ku ba wa anna Allah tawwabun ba dan Allah na mai karɓar tuba gare ku ba hakimun mai tsananin hikima gare ku da bai ruha muku asiri ba da ba haka za ku rayu ba to kuma ku ji kunya ga fadala ga rahama ga karɓar tuba ga hikima kuma duk ku kasa kiyaye dokar Allah wannan bai kamata ba gare ku hadha kulluhu sitrullahi tabaraka wa ta'ala to duk an yi wannan dan ruhin asirin Allah ga bawan shi shi yasa Allah ya ce man satara akahu satarahu Allah duk wanda ruwa ma dan uwa ne asiri Allah zai ruwa mai asiri kaga mafhumi wanda ya tona ma dan uwa ne asiri shi ma Allah zai tona mai asiri ashe in ka ruwa dan uwanka ka ruwa kanka idan ka tona dan uwanka ka tona kanka Allah ba ya son a tona ma yan uwa asiri wanda ya zo ya ce ya ga wance da wani suna zina kaza kaza ya ce bai hana ka sa bargo ka rufe suka wuce wakka ina ruwanka kai adda shari'a ba kai adda shari'a mai annan zuwa ka faɗa mai hukunci ka gani to ka gani sai mi ka ce Allah ya tsare ka kai su kuma Allah ya sa su bari ba gwaninta ba ce ka ka tona ma yan uwa asiri Allah bai son haka nan sannan ba gwaninta ba ce ba imani ba ne ka zo ka ce ni na yi kaza na yi kaza na yi kaza manzo Allah ya ce da kai Allah na kallon ka yana iya turowa a ganka ya ruwa ma asiri ga ruhin asirin dare ga kawai kadaici amma kai ka zo da rana ko ta kutura makan ka asiri bi annaban ga abu Allah ya ruha ka tura makan ka asiri yace duk wanda irin wannan kazanta fal yugrib an da wajahu ya sai ya ba mu wuri sallah ma an doke sai ya zo jam'i ya sai sai magana ta wuce ya dawo ya sai ma mutane wuri satara abidahu Allah ya ruha an bayi ne asiri shawar shahada la kafiyatu min shahada to yan uwa in muka koma shaidar tabbatar da an ga an yi zina bisa ga yadda muka sifanta ta la yumkinu an tatimma abadan ha abada ba za ta tabbata ba a ce ka zo ku hudu ku ga mutum na na turmi ta ɓarya kai shehu ya ce bai yiwa to kuma in mutum ya zo ya ce ni na yi an kai an kai ya ce ya yi ko ko ta ce an yi da ita ba iyakar gaskiya kenan ko al-iqraru aw al-amil ash-shuhud to in an zo za a tsaye da hukunci misali wata budurwa da ciki sai wani yazo ya ce shi yayi shi an kai an kai ce shi ya mata ciki aka ce to shi kenan kana da mata ya ce i alƙalai ce shi kenan sai a je shi ce ah to ranka dade ai ni son ni a bani ita aure to an je ne na magana aure da haka wallahi ƙarya ne mu kaina kawo wallahi ƙarya nake a a ce wallahi tallahi ƙarya nake son ni a ce an yadda sai a bai ita aure to in ka jehe ni ba magana aure to dole a yadda da magana cewa ƙarya ƙarya ya maka ne dole a yadda kuma in an jehe sai an biya haddi sai an biya haddi kamar ɓarawo ne a zo yanke hannu bayan ya ji zai ya ce wallahi ku tsaya wallahi ni dai gudun a ce wane ne ni ce ni ne ƙarya nake yi to an ka yanke hannu wallahi sai an biya shi hannun shi dole a tsaya to kaga ashe dai wato shi Allah a fashi da bayi ne kawai Allah bai aiko ka kai zaka tsallake mutane ba dan baka da aljannar sa su wallahi baka da wutar sa su to kai tsayawa ne kaza ne ina ruwanka bawanka ne bawa ne na Allah da yamma Allah lahi kai Allah ka rabu da shi da Allah sanda Allah zai gafarta da kai baka sani ba shehu yace tabbatar da shaidun zai bisa ga wannan kaifiya to ba da za a yi cika to in ko ya cika to ba maganar zainaba ce magana ce ta bata society ka zo don ka bata mujtama da haka nan kuka shirya da ita ku zo cikin mutane ku yi da na daga kowa ya gani a ga da za a yi don a bata al'umma to kaga wannan ai kashe su ma dole ne ana ganin musulunci bai kyauta amma da aids ya zo ciwon aids ai an tabbatar da cewa duk wanda yake guda mai ciwon aids yana iya kashe al'umma ga baki daya don haka wanda adda ciwon aids ƙarshen da zai mutuwa ce dan ba a warke ana ce mishi kabari kusa farko farkon shi kahin ya yawa an ce wata na da shi ta zo ta ba da kanta ga wani fasiki sai ya tabbatar da yayi abin da tace to wani Allah ya ji kanka saboda ina da ciwon na kabari kusa yace eh da ya kama kushinta yamma sai da jiba ta motsi ya kashe ta saboda ta kashe shi ma ya kashe ta to haga ashe kashe mazinaci in ya aure ashe shari'a ta hangan mana gudun ciwon AIDS da haka nan da kuma irin su wanda yake gwamma ma wancan da shi shi yasa Allah ya ce in dai har mutum ya taba aure kuma ya irin wannan to a kashe shi kawai a huta inda ma huwa sitrullahi tabaraka wa ta'ala wannan cewa shaidu bai tabbata sai dai a taya tuban ma Allah rufin asiri ne na Allah wanda ya bayi ne wato kamar shehu na tuna mana cewa wannan baiwa da Allah muna mu daure mu karbe ta mu ruwa mu kan mu asiri mu zama mun bi doka Allah subhanahu wataala Allah ubangiji ya kiyaye mu alhamdulillah masu watsa ko shi ake cewa masu yadawa ko masu yada tafsirin mu ba wace shi ba akwai zawiya gusau tv suna tura shi live a facebook akwai yusan tv ga sunan su ma suna watsa shi a facebook akwai gamji tv karfe goma pm na yamma kenan goma zuwa sha ɗaya kullum gamji tv akwai nta gusau shi ba sa lokaci ba tukuna ko ku abubakar bai faɗa mana lokacin ba akwai vision fm radio karfe ɗaya zuwa karfe biyu na rana akwai gold city fm fm suna sa tafsiri su ma kai tsaye sadda ake yin shi tara zuwa goma na dare sannan akwai account mai suna makiyu ko makiyu badamasi zauma shi ma na watsa shi a facebook yana kawo tafsiri kai tsaye wanda ya ɗauki nauyi wa kwamishina kwamishinan muhalli da albarkatun ƙasa na jihar zamfara alhaji mahmudu ɗan tawata duka gabaki ɗaya na maki saura kuma an ce min gwamnatin jiha ce ta ɗauki nauyi mun yi godiya ga shi mai girma gwamna da kuma ma'aikatan watsa labarai da ma'aikatan lamarin addini suka ba mu wannan damu wannan kulawa an ce kuma mu kaɗai ba ne akwai masu tafsiri guda biyar wanda don an ɗauki nauyin waɗa wurin yaɗa tafsirin su a waɗannan kafefai insha Allah Allah ya saka da alkhairi Allah ya karɓar muna albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sakataren zakka shehu malam bashiru an canza sakataren zakka oh ba lamarin addini ba sakataren zakka alhaji habibu shehu balarabi shi ma ya ba da gudunmawa wurin tabbatar da yaɗa tafsiranmu a wannan kafafe kuma mun faɗi cewa ya aiko da dubu ɗari biyar daga aljihun shi don a ci da almajirai kuma na san zai ƙara insha Allahu kuma muna kira ga masu hali a ƙara taimaka wajen magana ci da almajiran nan tun da ba aso a gansu wurin bara to kuma ana azumi Allah ubangiji ya taimake mu taimakon shi na san lokacin muna kwana falo da malam sani da duwala jikan shi akwai mai gida dan baba kullun da asuba zai ɗauko kwanan to guda ya kawo mana inda sani dodo kuma ko ruwa ake dan baba sai ya kawo kwanan nan sai dai mu mu ki tashi dan kurciya saboda ka bata muna bacci mu tashi haka nan mu dore ne amma dai kwanan nan guda dan baba sai ya kawo shi kullun kullun kullun har muka gama kwana halu inda malam sani dodo to da haka dan uwa mai iya kawo kwanan kunu kwanan tuwo kwanan shinkafa babu komai ka sau dan biredi guda biyu ka makala guda ka ci guda ka kawo zawiya ka taimaka Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
jama'a sai muke alhamdulillah alhamdulillah Allah ya sauke mana abin da ya tsananta Allah ya biya mana bukatun mu na duniya zakira Allah ya ba mu albarkar Qur'ani da watan Ramadan Allah ya sanya mu wadanda ake yantawa cikin sa domin albarkar manzon Allah da shehu Fatiha da salatul Fatih بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صباح الخير وإلى اللقاء آمين